أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta bonferai a yau muna wato talata 18 ga watan ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da 19 ga watan 4 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2022 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wato suratu al'amfal a jiya mun tsaya a aya ta 59 zuwa aya ta 60 a cikin suratul anfal to a yau da yarda Allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah cewa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
Na'am, kamar yadda al'ada ta gabata muna cikin wani babi da ake kira alfuruq al-lughawiyya wanda muna dan kawo su saboda amfanin yan uwa kenan yau ma za mu dan tabo kaɗan daga cikin su muna jan su kaɗan kaɗan har mu kai ƙarshen bakin waɗanda muke son mu kawo sannan mu faɗi littattafan da ya kamata wato ɗalibin ilimi ya nema cikin wannan ilimi. Kalimar mu ta gaba ita ce hasaba da hasiba da hasuba. in an ce hasaba da hasiba da hasuba in an ce hasaba yahsubu an yi masinun fatha cikin madi to yahsubu ake cewa ya lissafa abu ya lissafa abu hasabal mala yahsubul mala amma in an ka ce hasiba an gane ko to ana cewa yahsabu kuma ana cewa yahsibu sai zama to ana nufin yana zato ya zunnu kenan wannan shine fi'ili na zato zaka gama a cikin alkur'ani yahsabu anna malahu akhlada ko yahsibu anna malahu akhlada imam asim da hamza da ibnu amir da abu ja'far sun karanta yahsabu baqiyatul qurra sun karanta yahsibu to amma an ka ce hasuba yahsubu ya zamanto nan ma'abucin sharaf mai dhamma a ainun kullun wato in ya zamanto ainun ta madi fa'ula kullun yaf'ulu yake zuwa kina hasuba yahsubu nan ya zamanto za hasabin kenan ma'abucin ɗaukaka da daraja idan baka bambanta tsakankanin su ba akwai matsala kenan kaga mai nazato shi ke ɗauka wato fatha da kasra a cikin mutari'i kalima ta gaba in ka ce sirtu yauman da sirtu yaumal juma'a da sirtu naharan mine ne bambancin su laraba suka ce malaman lokaci suka ce in ka ce sirtu yauman littauqit kana son ka tantance lokacin da ka tafi ma'ana yauman kana son ka tabbatar da lokacin da ka tafi tauƙiti lokaci da kake son ka faɗa sirtu yawmal jumu'a kana son ka tantance tarihin da ka tafi don a san ko kwana nawa ne sirtu naharan ma'ana kana nufin kayi tafiya a cikin yini ba cikin dare ba amma in ka ce sirtu yauman kana son ka yi tauƙiti ma'ana dare da yini domin an ka ce yauman yana ɗaukar dare da yini kidan ka ɗauki kamar awa 24 ba kowa ke bambantawa sai ce ai duka ɗaya ne babu wata matsala ina fata an fahimce ni to akwai kalma ta alkitman akwai kalma ta al-ikhfa in an ka ce alkitman shine katama shay'a sun ka ce yana da alaka ne da abin da ba a gani shi da ake cewa katama sai a ce katama alhaqqa ya ɓoye gaskiya amma ba a ce katama sauba ya ɓoye sutura amma an ka ce akhfa yukhfi to yana ɗaukar ko an ɓoye abin da ake gani ko an ɓoye abin da ba a gani shi yasa Allah ce yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak kaga abin da ke cikin su abin da wanda ba a gani sannan ana iya cewa akhfa thawba ya ɓoye sutura ba wani matsala kina sai gane akwai bambanci tsakanin su shi akhfa ya fi faɗin ma'ana daga katama domin shi katama sai abin da ba a gani abin da malamai suka ce kenan sannan kalma ta gaba alhubut da annuzul in an ka ce alhubut sun ka ce shi ne annuzul ya akubuhu iqama ko ta akubuhu iqama in an ka ce habata ya sabka kuma sabkan nan akwai jimawa tare da ita amma in an ka ce annuzul yana yiwa ya sabka bai jima ba ya tafi koko ya sauka kuma ya sauka ga wuri kuma ya jima shi yasa annuzul hatta da mutane da za su sauka su ci abinci su wuce nazaru ake cewa amma an ka ce alhubut sun zauna wurin nan sun ɗauki lokaci shi yasa Allah ya ce ma annabi Adam da ahwa qul nahbitu minha jami'a sai allamsu kalima ta gaba allamsu da almas in an ka ce allamsu sun ka ce shi ne wato abin da an ka taba da hannu sai a ce lamasahu an gane ko sai abin da ya zamanto an taba shi akwai mubashara hannu ko kuma fata ta taba shi amma an ka ce almasu yana yiwa abin da aka taba da hannu abin da ba a taba da hannu ba kuma da abin da ake gani da abin da ba a gani shi yasa idan abin da shafe ka wanda ba a gani ne ba a cewa lamasahul fitna sai a ce masathu fitna shi yasa Allah ce in tamsaskum hasanatun tasu'uhum an gane ko idan ta shafe ku hasana kyakkyawa kaga ba abu ne wanda sai an gan shi to wannan shi dai ne amma an ka ce lamasa yana nufin sai an taba walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim sai kalima wato kafin ta karshe almailu da almayalu in an ka ce almailu shine karkata an gane ko wato aljazbu shine abinda kamar an jayo shi abinda ka karkata zuwa gare shi ta fuskar zuciyarka Allah ce fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa amma sun kace al mayalu inhirafu al ajsam an mustawa al i'tidal shine abinda ana gare shi ya karkace shi yasa ake cewa fi hadha al jidar mayalun wannan wato katanga tana da karkata kina abinda ake gani amma al mailu shi yana iya daukar abinda ba a gani kamar yadda malamai sun ka faɗa ina fatan an fahimce ni sannan sai kalima ta karshe da zamu ɗauka a wannan darasi almahlu da almuhlu in an ce almahlu da hababba ne an yi ma hababba sukuni an gane ko an kai ma mimin fatha an kai ma hababba sukuni an gane ko shine almahlu shine sun kace as-sakina abin da yake akwai natsuwa cikin shi war rifq da sauƙaƙawa wa tu'da amma an kace almuhlu an kai ma mimin dhamma sannan an kai ma ha'un sukun sun ka ce almuzabu min alma'adin abinda aka narki na daga ma'adani abinda kenan ake iya samu na sinadarai da ake haƙowa na ma'adanai wa durdiyu min zait da kuma addurdiyu min zait kamar zaiti mai wanda an dafa shi yana tafarfasa kuma wanda kamar ya canza ya yi kamar baki baki ya zan kamar baki baki jajajaja Allah subhanahu wata'ala ke cewa inna shajaratar zaqqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun na al muhl da wato mimun tana ta zamma amma an ce almahal shine abin da yake yana cikin sauki yana cikin nutsuwa fa mahilil kafirina amhilhum ruwaida to wannan su dai ne abin da zan iya kawo cikin alfuruq al-lughawiyya a wannan lokaci sai kuma darasi na gaba in Allah subhanahu wataala ya samu na cikin masu rayuwa Allah ma sake maimaita aya saboda bayani ya dan yi tsawo
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون na'am ‘yan uwa musulmi wannan aya tana da alaƙa da ayoyin da suka gabace ta ta fuskar wato jerin wasu matsaloli da suke tafi don haka za mu ɗan taɓa daga cikinsu bayan allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin wato sharri na daga dabbobi su ne kafirai waɗanda ba sa yin imani da allah sannan allah faɗa daga cikin sifofinsu allazina ahadta minhum su ne waɗanda in kai alkawari da su wasu ce nan banu quraiza ake nufi thumma yanquduna ahadahum fi kulli marra suke warware alkawalinsu a cikin kowane lokaci wa hum la yattaqun ba sa jin tsoron Allah to waɗannan sai Allah faɗi da za a mu'amala da su ta fuskar in an kama su a wajen yaƙi fa in ma tasqafannahum fil harb idan ka kama su a fagen yaƙi an gane ko wanda mun yi bayanin abin da ake nufi da kamawa wanga fi'ili na wato thaqifa min babi ta'iba ta'iba yat'abu thaqifa yatqafu shine in ka kama su ashe kalima ta saƙafa da larabci tana nufin kamu sannan kuma kalima ta saƙafa da larabci tana nufin daidaita abu saƙafahu ana cewa musaƙaf abinda an daidaita shi rumhun musaƙaf daga nan kuma aka samo a saƙafa abinda suke kira wayewa domin kamar daidaitar da hankalin ɗan adam ne fasharrid bihim man khalfahum wato ka korar da su ka tsorar da su su waɗanda ka kama ma'ana kai musu kashin gilla har wanda zai zamanto bayan su zai ji tsoro la'allahum yadhakkarun dan saboda su ji tsoro to sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna ga yadda za a yi musu in an kama sojin yaki masu saba alkawali sannan waɗanda ba a kama su ba akwai alkawali amma ana ganin suna za su yaudara sai Allah ce wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbid ilayhim al-asawa waɗanda an ka kulla alkawali da su amma aka ji tsoron za su warware alkawali ko aka ga alamu to shikenan sai a sanar da su cewa babu wani alkawali kasu tohamci mutane da yaudara sannan Allah ya faɗi inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah baya son masu yaudara sai Allah subhanahu wataala ce to wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun kamar waɗanda suka tsira in ma ba a kama su ba je mun kawo kira'o'i daban-daban a karkashin wannan aya wala yahsabanna mun ka ce Hafs da Ibn Amir da Abu Ja'far da Hamza su suka karanta wala yahsabanna bil ya'i kuma sun kai maba'un fatha an gane ko wala yahsibanna kuma Idris shi ya karanta wala yahsibanna duka biliya muka ce waɗannan an yi taujihin su cewa wanda ake magana baya nan ko kuma jama'a ce ta wato manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ake magana da ita duka dai akwai maganganu na malamai nan dai sai zamanto uslub wato alghaiba ne sannan wala tahsabanna haka shu'ba ya karanta sannan wala tahsibanna haka sauran baqiyatul jamhur suka karanta shine muka ce nan ana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam koko ana magana ne da mutumin da yake sauraren alkur'ani koko waɗansu suka ce su kafirran ba ake magana da su fa'ilin na kafirai ne allazina kafaru duk da yake yazo da ta'ut ta'nis an kalli ismul kamar ismul jinsi ne kamar inda Allah ce kazzabat qaumun nuhin al mursalin jiya mun kawo aujuhul i'rab a cikin tafsiri wanda yake suna da yawa kwarai da gaske mai so ya koma cikin ad-durrul masun fi ulumi kitabil maknun na as-samin al-halabi ya gano su Allah ce innahum la yu'jizun ko annahum la yu'jizun mun ce ibnu amir ya karanta annahum la yu'jizun kina an shafe lamun li annahum la yu'jizun su ba za su gajiyar da Allah ba don ba za su gajiyar da Allah ba ko kuma wato innahum la yu'jizun sai zamanto isti'nafi ne ma'ana kamar wata sabuwar magana ce aka shiga ko kuma kamar wani ne yayi tambaya shin me yasa kasu sa tsammanin sun tsira ko kan na sa tsammanin sun tsira ya Allah in mun ɗauki damirul khitab ana magana ne da wanda yake nan sai ce innahum la yu'jizun su ba za su gaji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ba akwai kira'o'i daban-daban a karkashin innahum la yu'jizun dokin nan amma duka kira'o'i ne shadda wannan kira'a wadda an kai manunun fatha ita kadai ce a kira'a wato mutawatira akwai kira'ar da an yi manunun kasra wadda wajen tsayawa ba za ka bambanta ta da wannan kira'a ba sai wajen wucewa domin innahum la yu'jizun da ayi fatha da ayi kasra duka dai to amma kira'a ce shadda an yi manunun kasra asalin shi innahum la yu'jizuna ni ne akwai kira'o'i wadda duk dai a takaice dai ba inganta ba matuwa tire bane amma dai suna fassara wannan kira'a cewa ba za su gajiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ba to bayan wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa to a cikin ilmul munasabat kullum muna ce mai yan uwa su rinka kula menene alakar aya da ayar da ta gabata ko ayar da suka gabata ilimi ne mai muhimmanci kwarai da gaske kuma mai at-tahrir wa tanwir ya kula da shi kwarai da gaske wa a'iddu lahum bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa masu warware alkawali in an kama su wajen yaƙi ga yadda za a yi da su idan kuma ba a kama su ba an ga alamun yaudara gare su sai a warware alkawali a nuna musu babu alkawali tsakaninmu da ku to sai Allah subhanahu wataala ya faɗa mana kuma ga matakin da za mu ɗauka don kare kanmu daga maƙiyi mai saba alkawali a kowane lokaci ko da mun kama shi wajen yaƙi ko ba mu kama shi ba to ga abin da ya dace mu ɗauki mataki akan kafirai mu zamanto muna cikin shiri to shine abin da ayat take cewa to don haka sai mu bi ɗaiɗaikun kalmomi a cikin tafsiri na jalalaini sannan mu dawo a cikin littattafai mu ga abin da malamai suka ci malam ya ce wa aiddu lahum ku yi tattali lahum gare su liqitalihim don yaƙar su mastata'tum min quwwa duk abin da kuka samu na iko qala sallallahu alaihi wa sallam mai jalali ne ce manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce hiyar ramyu ita ce jifa rawahu muslim kina abin da ake nufi da karfi shine jifa imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa min ribatil khayl da kuma daurarrin dawakai yace mastarun bi ma'ana habsuha shi ribat mastar ne ana nufin habsuha a daure ta fi sabilillahi dan daukakar da kalmar Allah kenan dan yaki turhibuna yace tukhawifuna kuna tsoratarwa bihi da wannan aduwallahi maƙiyin Allah wa aduwakum da maƙiyinku an gane ko ai kuffaru makka su ne kafirran makka ake nufi wa akhari na min dunihim akwai waɗansu waɗanda ba waɗannan kafirran ba ai ghairahum wa humul munafiqun yace munafiqai ake nufi awil yahud ko kuma su ne yahudawa la ta'lamunahum bu kusan su ba Allahu ya'lamuhum Allah subhanahu wa ta'ala ya san su wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah duk abin da kun ka ciyar komi gurgudun wato ikonku komi karancinsa ko girmansa fi sabilillahi don ɗaukakar da kalimar Allah yuwaffa ilaikum za a cika muku jaza'uhu sakamakonsa wa antum la tuzlamun ku ba za a zalunce ku ba tun kasu na minhu shay'a ba za a rage muku komai ba to wannan bayani ne wanda mai jilali ne ya kawo na ɗaiɗaikun kalmomi saboda dama da shi muke dan bin kalmomin idan muka zo wa aiddu lahum ku yi musu tattale mastata'atun duk abin da kunka samu iko min kuwatin na karfi an gane ko min kuwatin na karfi duk abin da kunka samu na karfi sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin hadisi ingantacce cikin sahihi muslim kamar yadda majalali ne ya kawo hadisi ne wanda yake ingantacce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ce ala innal quwwa ar-ramyu ala innal quwwa ar-ramyu abinda a karfi shine arramyu jifa rawahu muslim hadithi ne na ukba bin amir sannan kuma yana da turuq daban-daban ibnu kathir yake cewa wa li hadha al hadithi turuqun ukhar kenan hadithi yana da tariqoqi daban-daban an ukba bin amir min hama rawahu tirmidhi al muhimmu hadisi ne ingantacce to anan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna cewa abin da yake karfi al quwwa arramyu ita ce jifa to shin a nan jifa ita kaɗai ce ƙarfi in an ka ce jifa a wancan lokaci ana jefawa ne da mi ana jifa da dutse misali da mashi da kibiya to ai kuma a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam ba da wannan ɗaya an kai yaƙi ba eh an yi yaƙi da takobi kuma takobi yana daga cikin manya-manyan makamansu to idan aka ce jifa ita kaɗai ce ma'ana abin da za a jefawa to kinan kaga ai an yi aiki da waɗansu makamai waɗanda ba su ba to a nan abinda muke son mu ce ana kiran shi at-tafsiru bil misal ko kuma at-tafsiru bima at-tafsiru bima yandariju tahta al-lafz domin da yawa waɗanda suka shi ɗalibai waɗanda suka shiga cikin littattafan tafsiri musamman na magabata sai su ga an fassara abu sai su sa tsammanin fassara goma sha biyar kuskure na a'a yana yiwuwa an kowanne ya fassara ne da ɗaya daga cikin abinda yana shiga ƙarƙashin wannan ma'ana jifa tana ɗaya daga cikin abin da ke ba musulmi ƙarfi ko ko ƙarfin al'umma a wajen yaƙi amma ba ana nufin jifar ita kaɗai ba ce a'a an fassara ne da abu mafi muhimmanci ko ko an ba da misalin karfin ne ko ko an ba da misalin abin da yake shiga ƙarƙashin lafazi in baka fahimci haka ba za ka kama cewa wani ya yi kuskure wani ya yi kuskure wani ya yi kuskure wannan ya kamata mu fahimci wannan sannan da ya ce arramyu bai ce kibiya ba bai ce mashi ba don wani na iya cewa to ai zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ai da kibiya ake halbi ko da mashi to ai yanzu kuma an kuma ana halbi ba da su ba to kuma sai ce to ai ya ce shi suna a karfi yanzu kuma ba su ne karfi ba kenan kamar akwai kuskure cikin maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce a ka jahilci larabci da arramyu ba bai ce kibiya ba bai ce mashi ba asalin arramyu masdar ne daga rama yarmi ramyan shine ya jefa to arramyu masdar ne shi ko masdar yana nufin jefawa to arramyu jinsin abin da ake jefawa shine abin da yake nufi kenan almarmiyu utlika almasdar wa urida bihi ismal maf'ul almarmiyu abinda ake jefawa shi ke ba al'umma karfi kamar inda da zuwa hadisi cikin hadisi na ummul mu'minin Aisha man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun raddun nan raddun masdar ne duk wanda ya abu wanda babu umurnin mu a cikin shi fa huwa raddun sai an ka ce ai an mayar masa ai an nuna shine mayarwa amma ana nuhin fa huwa mardud yana daga cikin jinsin abin da an ka mayar mubalaga ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce kibiya ba nan bai ce as-sahmu ba bai ce ar-rumhu ba yace ar-ramyu jinsin abin da ake jefawa shine karfin al'umma kidan kaga ashe wannan yake nuna mana cewa mu tashi mu nemi ilimin yin makaman da za a jefa kaga ashe duk makamin da za a jefa sawa'an mashi ne majaujawa ce kibiya ce bindiga ce makamin nukiliya ne duka za su shiga cikin arami domin duk abin da za a jefawa daga zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam har tashin alkiyama suna ne almarmiyu makamin da za a jefa kuma da Allah cewa aiddu lahum ya nuna Allah subhanahu wataala yayi umurnin mu musu tattali ashe mu yi zamne umurni ne Allah ya muna ya ce mu yi tattali sai muka yi zaune muka kabar kwakwalen mu suka dwadi hammakiyan mu suka je suka nemi ilimi suka gane yadda ake kirma kamar suka mallake mu yana yiwa Allah zai tambayi al'umma akan sakacin da muka yi idan ba mu tashi muka nemi ilimin da zamu kare kasashen mu ba to don haka cewa manzo Allah sallallahu ya ce mashi shine a karfi ko kibiya wannan wanda duk wannan fassara ƙarya ne amma ya faɗi ɗaya ne daga cikin abin da ke ba al'umma karfi shine makamin da za a jefa kuma wannan jifa ba yana nufin ita kaɗai ba a'a wato tana ɗaya daga cikin jinsin karfi ko abu wanda ke shiga ƙarƙashin ƙarfinmu ko ko abin da an mafi muhimmanci ya zama muna da makamin da za mu jefa yau duk ƙasar da take da makami wanda za ta iya jefa ma wata ƙasa ya kai a cikin tsakiyar wannan ƙasar za a bata lafiya kuma wannan gashi zamani ya tabbatar da wannan yau ƙasashen da suke rike da makamai masu nukiliya makamai masu ligizami su ne ake jin tsoron su waɗanda kuma ba su da shifa sun san 'yan rabbana kaudata mu Allah ya gane da mu wa aiddu lahum ku yi musu tattali mastata'atum abinda kun ka samu iko min kuwatin na karfi wa min ribatul khayli daga kuma ribatul khayl daga daurarrun dawaku waɗansu malamai sun ce kalima ta ribat jam'i ne na arrabtu rabata yarbutu sai a ce rabtan shine masdar sai sun ce to ribat jam'i ne na masdar duk da ke akwai sabani tsakankanin malaman lugha masdar ana jam'in shi ko ba a jam'i malaman basar sun ta cewa ba a jam'i amma malaman kufu sun ta cewa ana jam'in shi kuma zance mafi inganci ana jam'in masdar don qur'ani ya zo da shi a ina qur'ani ya zo da shi ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghat al-absar wa balaghat al-qulub al-hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhununa to adh-dhununa jam'i ne na adh kuma malamai na zamanin nan musamman na majma al-lugha al-qahira sun tafi cewa jam'in masdar ya halatta don mi don bukatuwa yanzu muna da ilimi alima ya alamu ilman to muna da ilimin kaza ilimin kaza jam'in shi al'ulum kenan bukata ba ta ta karo da wannan ballantana ma kuma qur'ani ya riga ya zo da shi dan haka shi yasa suka ce jam'i ne na masdar kamar yadda cikin suna ma ana samun wazni na fa'alun yazo ala fi'al ka'bun an gane ko sai a ce ki'ab wato idon sahu ko kalbun sai a ce kilab jam'in shi to hakan ga rabtun sai a ce ribat waɗansu malamai suka ce a'a shi wannan ribat masdar ne kawai ma'ana kamar da ake cewa saha yasihu siyahan rabata yarbutu kenan ribatan waɗansu daga cikin malamai suka ce masdar ne amma ba na sulafi ba a'a na ruba'i ne mithlu rabata yurabitu ribatan mithlu qatala yuqatilu qitalan haka ɗansu malamai sun ka faɗa ina fata an fahimce ni war ribat waɗansu malamai suka ce kuma ribat ismul lil khayli sunan doki ne doki ma ana ce mishi wato arribat wanda dokin da aka tsare don mi don yin jihadi fi sabilillah kenan ana iya ce ma wato doki dawakai arribat an gane ko in an ka ce arribat sun ka ce masdar bi ma'ana almarbut rabitun bi ma'ana marbut rabit bi ma'ana wato fa'ilun bi ma'ana maf'ul ay almarbut abinda aka daure alkhairul marbutatu fi sabilillah sai zaman to min ribatil khayl an yi idafatul masdar ila maf'ulihi ne kenan nan shi masdarkin marbutin ne kenan wato dawakkan da ake daurewa dawakkan da ake daurewa mai daure dawakin shine fa'ili an gane ko kenan arrabitu an shafe shi alkhairu ita ce almarbuta dawakkan da ake daurewa ma'ana Allah ya yi umarni da a yi tattalin dawakai a yi tattalin dawakai don mi don saboda doki shine abin da za a hau to wani zai cewa to ai yanzu ba mu bukatar dawakai muna da bukatar egwa egwa muna da bukatar jiragen sama ko ba haka nan bane a'a wannan bai hana kuma ko yanzu ana da bukatar dawakai domin akwai dajin da ake bukata a shiga ko yanzu akwai inda igwa ba za ta iya shiga ba motocin zamani ba za su iya shiga ba dole sai an shiga da dawakai kenan don haka samun makaman zamani ba shi ke nuna a watsar da wato kayan yaƙi waɗanda suka gabata ba domin za a kai inda wani lokaci babu mai idan aka samu na takunkumin mai ko aka samu na matsala aka samu matsala a ce waɗanda na'urori suna aiki da hasken rana to in ba hasken ranar ya yi rauni fa ko ko a ce a'a suna aiki ne da mai to in maikin babu shi ko ba a tace shi ba amma kaga doki ciyawa yake ci shi yasa cewa a watsar da dawakai ba gaskiya bane cewa yanzu dan mun samu wannan bros da turawa suka yi a watsar da aswaki in ba gaskiya bane na fata an fahimce ni almuhimmu dai wa min ribatil khayl ayi tattalin dawakai dawakai abubuwa ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi mafalan su a cikin addinin musulunci a cikin hadisai daga manzo sallallahu alaihi wa sallam amma bari mu taɓa waɗansu daga cikin su hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadithi na Abu Huraira yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce alkhailu an gane ko li thalatha doki yana ga nau'in mutum guda uku ba yana nufin mutum uku da da doki ba a'a yana ga jinsin mutum guda uku li rajulin ajrun akwai wani mutum yana da doki duwannan doki lada ne gare shi wa li rajulin sitrun ga wani mutum kuma doki ya zama rufin asiri wa ala rajulin wizrun amma ga wani mutum kuma sai ya zamanto zunubi shi yasa inda akwai alkhairi ya kawo lamun lamun inda kuma babu alkhairi ya kawo ala dan ya nuna maka zunubi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fassara yace fa ammal ladhi lahu lahu fa ammal ladhi lahu ajrun wanda doki yake lada akan shi fa rajulun rabataha fi sabilillah wanda ya daure doki dan daukakar da kalimar Allah fa atala laha fi marjin sai ya tsawaita mata fi marjin a cikin wato wurin da za ta je ta yi wato kiyo kenan au rauda ko ko lambu shine marj an gane ko an ce marj kamar burtali ko ko wato lambu wurin da za ta je ta yi kiyo fama asabat abinda ta samu fi tiyaliha zalika almarji a cikin tsawon wannan almarj wato wannan mu ce lambu ko ko tiyal ana iya cewa wato a cikin shimge kenan awin rauda ko ku wannan lambu kanat lahu hasanat duk abin da ta ci zai zama to lada ne gare shi walau annaha qat'at tiyalaha ko da ta yanke tiyalaha ana iya cewa wato talalar da aka yi mata ma'ana an yi mata talala an daure ta to idan tana tafiya duk abin da ta ci cikin wannan daurin to za ta samu lada idan ta katse wannan talalar da an kai mata ko mu ce igiya tattafi kuma duk abin da za ta ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a wato ba ta lada za a bashi lada walau annaha qata'at tiyalaha ko da ta yanke igiyar da aka daure ta fastannat sharafan aw sharafaini ta hau tudu dai shine istannat sharafan tudu dai aw sharafaini ko tudu biyu kanat atharuha wa kanat atharuha wa arwathuha hasanatin lahu za ta kasance atharuha in an ce athar gurabu wato takin da ta yi wa arwathuha jam'i ne na rawthu rawthu shine turusu ko kashin dabba duk kashin da za ta yi hasanatin lahu Allah zai bashi lada walau annaha da dai wannan dabbat mu ce ko dokin nashi marrat bi nahrin ta shuɗe ta zo ga wani wato tabki ko wurin shan ruwa fa sharibat minhu tasha an gane ko walam yurid an yasqi an yasqiya habihi shi bai yi niyyar ta sha ruwa ba a wurin amma ta sha kana zalika hasanatin lahu Allah zai bashi lada Allahu akbar fahiya lidhalika ar-rajuli ajrun to wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce doki ce ta lada saboda ya barta don Allah to idan doki ka bar shi don Allah ka samu wannan lada ina ga mutumin da ya keɓance ɗan shi misali don saboda ma Allah subhanahu wa ta'ala hidima irin yadda uwan Maryam ta keɓance ‘yarta don saboda Allah idh qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa rajulun da kuma mutumin da rabataha ya daure doki ta ganniyan dan wadata wata affufan kuma dan neman kariyar mutunci da kame kansa amma walam yansa haƙƙallahi fi riqabiha amma bai manta haƙƙin Allah ba a cikin wuyanta nan ba ana rufin duwa dawakai suna da wato abin nan ba suna da zakka a sai dai in na sayarwa ne in an sayar da su ko an sanya su cikin lissafin kudin zakka mutum na da kudin zakka sai a fitar amma nan ba ana rufin dawakai suna da zakka ba kawai ne ce to nan haqqallahi fi qabiha ana rufin suna da zakka ba su da zakka bai manta haƙƙin Allah ba cikin wuyansu ma'ana in na sayarwa ne kenan ya fitar da zakka ko kuma fi riqabiha ma'ana bai manta haƙƙin Allah ba yana sanya su a cikin haƙƙin Allah zuwa wajen da ya dace wala zuhuriya ko a saman bansu ma'ana inda za a hau za a hausu ne ko zai ba da in ya ji wani zai je wajen wa'azi zai iya bashi ya je don Allah fahiya lahu sitrun to wannan za ta mutu sutura gare shi kenan ma'ana zai amfani da ita dawakan nashi yana amfani ne da su don saboda kai ya tambayi kowa shi ya rike nashi in yana ta bukata ba sai ya je ya wata karaman murya ba ya samu wurin da zai je ya biya bukatar shi to wannan za ta mutu sutura gare shi wa rajulun rabataha fakhran wa riya'an da wanda sai ko na uku shine wanda ya daure doki fakhran dan alfahari wa riya'an don riya' wa niwa'an don saboda kyama wannan niwa'an nan tana nuhin munawa'a kenan don yakar musulunci kenan fahuwa ala zalika fahuwa fahiya ala zalika wizrun to wannan wato za ta zamanto wizrun zunubi ne gare shi wannan mai ake nufi shine mutumin da niwa'an da niunun ne da wa'un da alif baki inji mutanen mu'alif kenan da alhamza munafiki ya aji dokin shi ne don yakar addinin musulunci to wannan zai zamanto zunubi gare shi domin ya aje doki gashi na ana sa tsammanin na Allah ne sai an tashi zuwa wajen yaƙi ya hana ko ya je sai an fara tafiya sai ya gudu ko ko sai ya je sai an fara a fara yaƙi ya gudu ya aje dokin shi ne dan yaƙa wato shi munafiki shi kafiri maƙiyin addini ne yana yaƙar addini daga waje yana sassaka addini daga waje amma shi munafiki yana yaƙar addini ne yana sassaka addini daga ciki kaga ya aje doki ne don yaƙi addinin musulunci to wannan hadisi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ne da Abu Huraira na cikin sahih Muslim sannan kuma yake cewa wasu ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil humr to sai aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da ya shafi su ko jakuna ko jakai faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ma anzalallahu alayya fiha shay'an Allah bai sabkar cikin hukuncin jakkai ba gare wato wani abu gare ni illa hadhihi al-aya amma Allah ya sabkar da aya wannan aljami'ata alfazza wannan aya wadda ta haɗe komi da komi alfazza wadda take makaɗaiciya faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata wani aikin alkhairi ko da gurgurdon zarra ne zai gani shi balantana abin da ya fi zarra wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara kuma wanda ya aikata gwargwadon zarra ta sharri zai gani sa balle abin da ya fi shi rawahu al-bukhari ibnu kathir ya ce imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi wa hadha lafzuhu wannan lafzin sa ne wa muslim da muslim kenan wannan hadisi ne ingantacce to shi jakifa shi ma in ka sa shi cikin hanyar aikin alkhairi kana da alkhairi in ka sa shi cikin aikin sharri zaka samu sharri kuma wannan ya nuna cewa shi jakin in ka bada shi wajen taimako don Allah don ya zanto sitira gari ka sitira ne gari ka in ka maida shi wajen shari gari shari gari ka kidan wannan aya ta tattaro komai da komai ina fata ana fahimta ta aikin alkhairi amma ba tana nuna jaki ba yana da zakka ita ba wannan aya ba tana nuna jaki yana da zakka ba ko ko ana ba da jakuna a'a in na kasuwa ne in an sayar da su ko ko kudin su za a fitar musu da zakka shine abin da hadisin yake son ya ci wannan hadisi ne daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai hadisi na karshe game da dawakkai yan uwa tun da ya ce min ribatil khayl manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne da Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala ya ce alkhairu thalatha dawakai guda uku ne ba yana nufin doki uku ne Allah halitta ba a'a jinsin dawakai ake nufi saboda wasu da irin waɗanda abubuwa su yi karyatar da sai suka ce to wai kaji annabi ya ce doki uku na to ko garin ku doki ba sun yi arba'in ba saboda bi saboda yana son a karyata hadisai a in baka yi imani da hadisai ba ba sai kaje ka yi karyatar da su ba na ana nufin jinsin dawakai jinsi uku na haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake son ya ce yace fa farasul lirrahman akwai doki na arrahman dan Allah mai rahama yake kiran wa farasul lishaitan akwai dokin da an yi tattalin shi na don shaitan wa farasul lil insan akwai dokin da akwai dokin da mutum yayi tattalin shi ne saboda wato ga ga ga ga ga kanshi an gane ko to alhisan doki alfaras doki alkhail dawakai to macen dokin yi ake ce mata to ba a cewa alhisanatu sai dai a ce alfarasu in an ce alfarasu yana nufin namiji yana nufin mace an gane ko ya ce to fa amma farasun lirrahman amma doki an gane ko yana iya ɗaukar doki ko godiya kina anan guda biyu duka wanda an na Allah mai rahama fallazi yurbatu fi sabilillah wanda an ka ɗaure shi don ɗaukakar da kalimar Allah fa'alafuhu abincin shi shine alaf ciyawar da zai ci abincin da zai ci wa rausuhu da turosonsa ko kashinsa in an ce turoso fassarar zauri ce wa bauluhu da fitsarinsa wa zakara masha Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inji Abdullahi bin Mas'ud ya faɗi abubuwan da yake son ya faɗa ƙari akan waɗannan duka akwai lada cikin su wa amma farsu shaitan amma doki na shaitan falladhi yuqamaru wanda ake caca da shi au yurahanu alaiha ko wanda ake yin shi ma dai caca yurahanu ake yin caca murahana kenan a aza kuɗi wanda dama ana yin da suka na doki ya halatta idan an sanya wanda zai halatta musu tun da hadisi ya zo la sabqa illa fi huffin wa hafir an gane ko huff sun ka ce raƙon ba ake nufi hafir ana nufin mai kofato shine doki dawakai idan an samu dawakai guda biyu ana son a aza kuɗi ya halatta amma a sa doki na uku wanda bai aza ko dala ba shi bai bayar da ko dala ba in ya ci kuma zai ɗauka don ya halatta musu kuma da sharaɗi ya zamanto ƙarfin su ɗaya amma yana ganin waɗancan za su tsere shi duk ce akai to wannan doki na shedan ne falladhi yuqamaru wannan na shedan ne to ina zancen kale kale da wadda ake yi a turai wadda mutum bai da labari bai ma san yadda ake yi ba nambobi ga sunan ana yi wani malami yake son ya jarraba malamin shi na tsibbu yana ganin kamar ƙarya ne yake mishi ran nan sai ya ɗauko nambobin kale kale zo mai da su bai san kale kale ta ba ce mallan ga su nambobi ga su in dai ka bani waɗanda suka ci ya ce lamba biyar na ake so mallan da ka bani biyar waɗanda sun ka zo na farko ya ce mallan miliyan biyu gari ka ashe wai kale kale ta an ka aza ta miliyan ko talatin na za a ci shi ko ya zo yake son mallan in dai ya iya mallan ya bashi lamba ta ɗaya ta hudu da ta biyar mallamin ya tsaya ya karanci karancen shi ya buga ya ce a sa lamba ta kaza ita ce ta ɗai lamba kaza ita ce ta biyu aka je aka bashi ya ɗauka banza ba a ci ba da an ci da mallam ya ci cikin caca bai sani ba yaudar shi ne yi na fata an fahimce ni to ganin ya gane cewa cutar shi ne yake yi wa amma farasun wa amma farasul insan doki kuma wanda yake na dan adam fal farasu yartabituha al insanu yaltamisu batnaha shi ne dokin da mutum yarta bitoha ya ɗaure ta yarta misu batnaha yana neman cikinta an gane ko ya an ce ciki nan yana yiwa ya ɗauki kamar yana son ya hau don ya biya bukatocin shi ba sai ya yi nemi taimakon kowa ba in kuma mace ce yarta misu batnaha yana yiwa ya nemi cikin ta ma'ana ta haifan mishi ƴaƴa fahiya sitrun kaga in ta samu mishi ƴaƴa yana iya hau kuma yana iya sayar fahiya sitrun to zai ta zamanto sutura ce min fakarin daga talauci ina fata an fahimci ni to wannan shine abubuwan da hadisan da muke son mu kawo game da abin da ya shafi dawakai da kuma abin da ya shafi wato abin da ake nufi da karfi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayani a ƙarshe yan uwa musulmi ibnu kasir ya ce wa qad dhahaba aktharul ulama ila anna ramya akbar min rukubil khayl waɗansu malamai sun tafi cewa mafi yawancin malamai sun tafi cewa wato arramya halbi afdal min rukubil khayl mato ka iya halbi yafi ka iya hawan doki wa dhahaba al-imam malik ila anna ar-rukuba afdal min ar-rami shi kuma imam malik ya tafi cewa iya hawan doki yafi halbi wa qawl al-jumhur aqwa lil-hadith amma shi ibnu kathir ke cewa maganar jumhur ta fi karfi lil hadisi saboda hadisi wallahu a'lam Allah shine mafi sani illa zamu ce a'a wanne ne afdal koyon yaki hawan doki idan muka ce yafi iya halbi akwai matsala a'a halbi shine koyon yaki amma dai abinda za a cewa mutum ya hada su ya iya biyu da zai fi amma dai iya halbi zai iya zamantowa shine abin da ya kamata a gabatas don mi don saboda in yaki ya taso ana bukatar masu halbi ne don ka iya hawan doki ka iya wace duniya da shi in baka iya yaki ba ai ba ai komai ba kenan na fata an fahimce ni amma dai a hada su ya zamanto ka iya halbin ka iya hawan dokin bal ma yanzu zamu ce ba hawan doki ɗaya ba hawan motocin yaki yadda ake halbin bindigogi duka abu ne wanda ya kamata a ce musulmi sun iya su saboda kariyar kasashen su Allahu ta'ala alam to wannan shi dai abin da ya shafi abin da aya ta kawo wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa ku yi musu tattalin abin da kuka samu iko min kuwatin na karfi duk abin da kuke da iko ashe musulmi mu yi zamdar duk mu ki koyon yadda ake yin makamai Allah zai ce na ce ku yi kokari ku nemi ilimi ku kare kanku daga makiya kun kasa min kuwatin na daga tsananin karfi wa min ribatil khayli da kuma daurarin da wakai mun kawo bayanan yadda ake abin nan turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wannan ita ce qira'a ta jamhur turhibuna daga arhaba yurhibu irhaban shine ba da tsoro daga arhabu ne shine tsoro amma akwai qira'a turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ita ce qira'a tarwais to ya an ce turhibuna ba da haƙarbi ba da domin an ce turahibuna da haƙarbi shine ku yi lale da marhaba nan turahibuna an gane ko ba da tsoro ba turhibuna ba to an ce turahibuna bihi aduwallahi ko turhibuna kuna ba da tsoro to an ka ce turhibuna bai kai karhi ba da turahibuna an gane ko domin daga rahaba yurahibu tarhiban to in an ce arhaba yurhibu tarhiban waɗansu malamai suna cewa duka ma'anar su ɗaya domin da af'ala yuf'ilu if'alan da fa'ala yuf'ilu taf'ilan suna idan kuma ma'anar su daya wadansu malamai suka ce a'a ya danganta daga hali akwai kafiran da tsoron da za a ba su dan kadan ne to turhibuna akwai kafiran da tsoron da za a ba su mai yawa ne to turahibuna kuma galibi fa'ala ya fi zakkuwa da karfin ma'ana ina fata an fahimce ni to ma'ana dai kuna ba da tsoro da wannan karfin da Allah ya baku da kuma waɗannan dawakai da tattalin da kuka yi aduwallahi makiyan Allah wa aduwakum da kuma makiyanku dama makiyanku makiyan Allah ne domin duk mai gaba da mumini makiyan Allah ne mai kiyayya kuma da Allah makiyin mumini ne ba yadda za a yi a raba su ba yadda za a yi mutum ya zama to makiyin shedan bai zama makiyin Allah ba an gane ko idan mutum ya zama to makiyin shedan ne an gane ko to masoyan Allah ne domin shedan yana kiyayya da shi to ya kamata mu fahimci wannan da Allah ce adu wallahi dan Allah nuna muku makiyan Allah ne suna kiyayya da Allah dan suna kyama addinin shi wa aduwakum kuma makiyan ku ne suna kyamar ku shi yasa in ka dubi aya da ka kalle ta zaka gane kiyayya da Allah kiyayya da mu'minni ne duk wanda ke kiyayya da mu'minni da mu'mini to da Allah yake yi man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wanda duk ya kiyayya da waliyan Allah inda ya tabbata waliyan Allah ne kuma ba sai ya nuna shi waliyan Allah bane to ya ce ya yi shelar wato yaƙi da Allah shi yasa Allah ce kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna Allah aduwwan lil kafirin kaga sai ya ce fa inna Allah aduwwan lil kafirin Allah mai kiyayya ne ga kafirai domin a nuna maka babu mai kiyayya da Allah sai kafiri ina fata an fahimce ni turhibuna bihi aduwallahi aduwa siga ce nan an yi idafar ta zuwa ga asalin aduwu mutum guda asalin aduwu mutum daya to aduwallahi makiyin Allah a'a tun da mufrad ne an kai idafar shi zuwa ga jam'i kinan ya koma mi ya koma an ka idafa shi zuwa ga ma'rifa ya koma jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha na ana nufin ni'imomin Allah don ni'imar Allah guda aka ce amma ni'imomin Allah ake nufi to nan ma aduwallahi guda an ka faɗa amma ana nufin jama'a waɗansu kuma suka ce a'a kalima ta aduwu fa'ulun na da mutum ɗai da mutum biyu da uku ko da abu ɗaya da abu biyu da uku da dubu da miliyon duk ana iya kiran su fa'ulun kaga Allah subhanahu wa ta'ala ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu kaga sai Allah ce wa hum lakum adu amma a tsarin larabci ana iya cewa wahum lakum a ada'u kuma Allah ce munafiqai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam humul adu fahdharhum ai humul a'da'u kinan siga ta fa'ul tana iya ɗaukar mutum ɗaya tana iya ɗaukar mutum biyu kamar yadda zo a cikin suratul shu'ara fa'atiyahu fa'ula inna rasulu rabbil alamin kaga inna rasulu bai ce inna rasula rabbika ba kamar yadda ce cikin taha rasulu fa'ulu kina in an ga dama mutum guda a ce mai fa'ul biyu a ce fa'ul jam'i daga uku har zuwa sama a ce fa'ul kakkace akwai kuskure cikin qur'ani turhibuna bihi aduwallahi kuna tsoratar da makiyan Allah kenan na a adaullahi ake nufi wa aduwakum da makiyanku wa akharina min dunihim da waɗansu waɗanda ba su ba nan maganganu malaman tasiri sun yi magana waɗansu suka ce akharina su ne yahudawa ake nuhi na banu ƙuraiza waɗansu kuma sun ka ce wa akharina ana nufin su ne wato munafukai waɗansu sun ka ce wa akharina ana nufin farisawa waɗansu sun ka ce wa akharina su ne aljannu maƙiyan aljannu waɗanda ba a gani duka maganganu ne waɗanda in ka diba cikin tafsiri na ibnu jarir tabari ya kawo wannan magana ka diba cikin tafsiri ibnu kathir ya kawo wannan magana bal ma inda ibnu kathir ibnu jarir tabari ke cewa ikhtarafa ahlut ta'wil ɗalibin ilimi zai iya bincike ya fitar da mas'aloli da an kai sabani fiye da mas'ala 700 na gani da wani abu inda ke cewa ikhtalafa ahlut ta'wil in zaka iya bincike ka dauki wani juz'i ko kuma ka dauke shi gaba ɗaya sai ka ga mawadi'ul ikhtilaf a cikin ibnu jarir tabari ko cikin wani tafsiri kai bincike don ka ga yadda ake ganowa nan dai magana hudu ne lokacin mu ya matso ba za mu iya samun damar bayani ba sai gobe Allah ka mu rai akwai dai magana guda hudu a nan ba mu rinjayar da wata magana akan wata ba kuma ba mu hada ba sai gobe Allah ka mu rai wa akharina min dunihim waɗansu waɗanda ba waɗannan makiya ba la ta'lamunahum ba kusan su ba Allahu ya'lamuhum Allah shine ya san su wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kun ka ciyar na wani abu fi sabilillahi dan daukakar da kalmar Allah yuwaffa ilaikum za a cika muku da shi Allah zai cika muku shi linkin ba linkin ribi ribi tun daga ɗai zuwa goma zuwa ɗari bakwai zuwa ga linkin ba linkin ayoyi sun yi bayanin wannan yuwaffa ilaikum za a cika muku da shi wa antum la tuzlamun sannan ku ba za a zalunce ku ba alaran ba ka karanta wannan aya ko da dai ladatta mu samu wa in
janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul 'alim to yan uwa musulmi lokaci yayi muna halinsa kuma muna fama da mu da sai dai ayi ta hakuri muna fatan dai bayanan suna isa zuwa ga yan uwa gurgudun hali za mu tsaya a ƙarƙashin wannan aya da da wadda muka karanta sai gobe in Allah ya kai mu dare insha Allah ta'ala za mu zo mu tashi akan wannan aya ta 59 zuwa ta 60 a cikin suratul anfal abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh